أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya ba mu ikon dawowa don ci gaba da wannan karatu na littafin sahihul bukhari muna fatan Allah muna muwafaka da abin da za mu karanta Allah muna muwafaka da abin da za mu saurara muna cikin abuwabu sifatis salati babu banda ke magana sifar sallah babu banda ke magana sifar sallah da haka yanzu za mu tashi sabon babi نعم.
باب صلاة النساء خلف الرجال babu salatin nisa kalfar rijali wannan babu yana magana akan sallan mata bayan sahun mazaje ma'ana mata suna zama ne baya sahun baya ga mazaje eh mata suna zama sahun baya ga mazaje shine ma'anar abinda wannan tarjama ta kunsa kuma abinda zai zo ƙarshen wannan tarjama shine na'am حدثنا يحيى بن قطعة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن هند بنت الحارث عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه ويمكث هو في مقامه يسيرا قبل أن يقوم قال نرى والله أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن أحد من الرجال حدثنا يحيى بن قضعة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن هند بنت الحارث عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه ويمكث هو في مقامه يسيرا قبل أن يقوم قال نرى والله أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن الرجال مو أحد كما أكو أحد من الرجال wannan hadisi ya haibnu qaz'a ya zantar da mu qala yace hadathana ibrahim ibn sa'ad yace ibrahim ibn sa'ad ya zantar da mu an zuhri ya karbo daga muhammad ibn shahab az-zuhri an hindin bint al-harith ya karbo daga hindu bint al-harith ita kuma an ummi salama ta karbo daga ummu salama radiyallahu ta'ala anha qalat tace kana rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam idza sallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zamo idza sallama in yayi sallama qaman nisa'u mata za su tashi kam hadisin jiya yana karewa mata za su tashi ina ya qadi taslimahu lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kare sallama shi sai mata su tashi wa yamkuthu huwa fi maqamihi yasiran annabi sallallahu alaihi wasallam zai zauna huwa shi fi maqamihi anan inda yake zaune din to zai ci gaba da zama zaune yasiran dan zama kadan ba kuma da yawa ba qabla an yakuma kafin ya tashi sai ya dan zauna kadan to shine yace qala yace zuhuri yace nara wallahu a'lam yace muna gani Allah shine masani kafin ya wannan magana ya fawwala sani zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala anna zalika wannan zaman da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi kana likayyan sarifan nisa'u ya zamo ne saboda ko da mata za su juya qabla an yudrikahunna rijalu ko ahadun min rijali ɗaya daga cikin don kada ɗaya daga cikin mazaje ya ruske su don haka za su yi saurin tashi shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam zai dan jira in ya dan jira kaga an ba su lokacin da za su wuce yadda maza ba za su yi gomozo ba za su cakuɗe da mata wajen hita sai matan sun gama hita sannan maza su biyo baya jiya mun ji ba mai tashi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam zai dan jira kaɗan to in yi jira kaɗan sannan sai ya tashi yana tashi kowa zai miki to ko da za su taho mata sun riga sun gama wucewa sun gama fita kaga ba a ya cakuɗe ba ba a yi gomozo ba to wannan abinda yake karanta wato mai mudabaka mun ji wannan hadisi kuma mun ji tarjama tarjama dai babu salatin nisa'i khalfar rijali sahun mata bayan sahun maza to ga hadisi abin da ya kawo to nan ita mudabakar ba a lafazi take ba sai dai a ma'ana zaka za in ka karanta hadisin zaka fahimci mudabakar shi tunda har suke rigan hita can to kake na su ne baya suke rigan hita kake na su ne baya to abin da yake karantawa kenan na'am حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن أيينة عن إسحاق بن عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم سليم فقمت ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن إسحاق عن أنس رضي الله تعالى عنه قال صلى النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في بيت أم سليم فقمت ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا وانا حديث أبو نعيم يا زن تدمو إنجي إمام البخاري شيني الفضل بن دكين سنة شكينا أما الكونش أبو نعيم قال يتي حدثنا من عيينة يتي سفيان بن عيينة يا زن تدمو إنجي شي أبو نعيم عن إسحاق يا أرقوق إسحاق an anasin shi kuma ya karbo daga anas ibn malikin radiyallahu ta'ala an abinda anas ya ce sallan nabi sallallahu alaihi wasallam fi baiti ummi sulaim manzo Allah sallallahu ta'ala sallam yayi salla a gidan ummu sulaimin mahaifiyar shi anas din anas shine rawin hadisin kuma daga gare shi aka samu kuma sallar da manzo Allah ya a gidansu ne a gidan mahaifiyar shi ummu sulaimin kasan can baya ya gabata amma ya fi faɗi wancan ya ce in musulmin ta gayyaci annabi sallallahu ta'ala sallam saboda wani abincin da ta tanada saboda manzo Allah ta tanadi abincin saboda manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi sallam to da annabi sallallahu alaihi sallam ya zo ya ci abincin a gidan to sannan sai ya ce to ku tashi in yi muku sallah ku tashi in yi muku sallah ma'ana in yi muku limanci to sai manzo Allah sallallahu alaihi sallam ya tashi suka tashi aka yi limanci wa ummu sulaimin ya ce faƙumtu wa yatimun khalfahu faƙumtu sai na tashi na tsaya in ji ana sukunu malikin wa yatimun da wani maraya khalfahu ba annabi sallallahu alaihi wasallam kakenan sahun sahu bayan liman ya ce wa ummu sulaimin khalfana ummu sulaimin kuma tana bayan mu ita kuma kaga salatun nisa'i khalfar rijali haka shine ma'ana shine dalilin da yasa kawo wannan in an lura wannan hadisi ya ta maimaituwa ya kawo shi can cewa almar'atu wahdaha yace safa watan ita kanta mace ita kadai ta huce a wannan babin ya kawo wannan hadisi kuma ya kawo shi dai a wurare dai da yawa na'am
باب سرعة السرى بالنساء من الصبح وقلة مقامهن في المسجد باب سرعة باب سرعة سرى بالنساء من الصبح وقلة مقامهن في المسجد wannan babi yana magana akan saurin juyawar mata daga sallar asuba in an ƙara sallar asuba maza maza mata su juya su yi gida wa qillati maqamihin da ƙarancin zamansu su karanta zama su karanta zama bayan an gama sallar asuba fil masjidi a cikin masallaci saboda mi ita asuba da an kare ta abinda zai biyo bayan ta wayewa gari to ba a so ya zama gari na wayewa ana ana gane waccan wance ce waccan wance ce waccan wance ce to shine dalilin da yasa aka ce su yi sauri su yi gaugawa juyawa daga sallar asuba wa qillati maqamin na kaga asuba yace kaga bai magana akan sallar isha'i ba ita sallar isha abinda ake so ma watan ko sun ci gaba da zama ko sun ƙara zama babu wani illa saboda suna ƙara zama duhun dare na ƙaruwa kaga suna koyuwa kenan na a gane su na حدثنا يا ابن موسى حدثنا سعيد المنصور حدثنا قريب عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح بغلس فينسلمن نساء المؤمنين لا يقربن من الغلس أو لا يعرف لا يعرف بعضهن بعضا حدثنا ابن موسى قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا فليح عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان يصلي الصبح بغلس فينصرفن نساء المؤمنين لا يعرفن من الغلس أو لا يعرف بعضهن بعضا wannan hadisi ya habu Musa ya zantar da mu qala haddathana Sa'id ibn Mansur yace Sa'id ibn Mansur ya zantar da mu qala haddathana Fulayh yace Fulayh ya zantar da mu an Abdurrahman ibn al-Qasim ya karbo daga Abdurrahman ibn al-Qasim an abihi shi kuma ya ji daga baban shi shine Qasim dan Muhammad dan Abubakar an Aisha ya ji daga goggon shi ummul mu'minin Aisha radiyallahu ta'ala anha domin shi dan Muhammad ibn Abi Bakar ne shi Qasim yana daga cikin manya-manyan watan malaman madina qasim ibn muhammad ibn abi bakr radiyallahu ta'ala anha ya Allah tabbata ga ummul mu'minin aisha anna rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama haqiqa manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi sallam ya zamu yusalli subha bi gadas yana sallata asuba da sauran duhun dare da sauran duhun dare ba alfijir ya hudo to sauran duhun daren nan anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yin asuba fayansarifna nisa'ul mu'minina yana karewa don haka sai kawo fa manzala kaga istijali take karantawa da zaran annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce assalamu alaikum to fayansarifna nisa'ul mu'minina matan mu'minai yansarifna za su juya a wata da zai ce nisa'ul mu'minatun ko nisa'ul mu'minat nisa'ul mu'minat za su juya nan kuma yace nisa'ul mu'minina matan mu'minai za su juya watan su koma gida la yu'rafna ba a iya kumfance su ba ka iya dibin wancan kace wancan ce ba ka iya dibin wancan kace wancan ce saboda me ce min algalas saboda sauran duhun dare babu hasken da zaka iya kumfancewa kace waccan wancan ce waccan wancan ce aw la ya'rifu ba'dhunna ba'dhan ko kuma rawi yana shakka sai ce la ya'rifu ba'dhunna ba'dhan ko ko sashen kuma ba su gane sashi su kansu wasu wasu din waccan ba ta iya cewa ai wance ce suka yi sallah tare da ita ba ta iya gane cewa wance ce saboda ni saboda duhun dare to haka kaga wannan yana magana akan sauri ai da sun dan yi jinkiri har gari ya waye ba wai su wasu wasu su kwankwanci ba har ma namiji in ya kalli wata zai ce waccan wancan ce balle wasu wasu kaga abin da yake kanta sur'ati insirafin nisa'i gaugawa juyawan mata daga sallar asuba gaugawa juya mata shine sur'ati insirafin nisa'i min as-subhi wa qillati maqamihin ai kaga da sun tsaya sun dade a cikin masallacin to za gari zai waye in gari ya waye za su kwankwance juna na'am
باب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد باب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد wannan babu yana magana akan isti'zanul mar'ati wata neman izinin mace zaujaha mijinta ta nemi izini daga mijinta akan fita zuwa masallaci na
حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع عن معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا استأذنت المرأة أحدكم فلا يمنعها
حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع عن معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال إذا استأذنت المرأة إذا استأذنت امرأة أحدكم فلا يمنعها وانا الحديث مسدد بن مسرهد يا ذن تدم قال حدثنا يزيد بن زريع يتي يزيد بن زريع يا ذن تدم عم معمر يا كربو دغ معمر بن راشد عن الزهري ya karbo daga Muhammad ibn Shihab al-Zuhri an Salim ibn Abdullah ya karbo daga Salim da Abdullah ibn Umar an abi ya karbo daga baban shi Abdullah ibn Umar din anin nabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya karbo daga manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama قال أبن من الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنت المرأة إذا استأذنت امرأة أحدكم idan matar ɗayanku ta nemi izini na zuwa masallaci amma nan kaga sai iraki ba aika ƙidi ba zuwa masallaci sai aka ce idan ta'azana timra'atu ahadikum idan matar ɗayanku ta nemi izini fala yamna aha kada hana ta don haka sai suka ce bai taƙaitu ba sai da dare can a riwayar baya ta yi taƙidi cewa billaili sun sun nemi izini billaili to a yi musu izini to ita kuma wannan riwaya sai ta zo ta itlaki ta ce kowane lokaci ma ba sai billaili ba to kamar dai karatun jiya cewa ana dibil ana la'akari da yanayi da hali na al'umma ba zai yi a bar wannan umarni mutulaki ba tare da fasadi na bayyana fasadi na watsuwa a cikin waton a barin mata zuwa masallaci sai ai la'akari da su ita kanta tana da kamun kai ba in ta hita zuwa masallacin ba sai ta biye bi haka sai ai la'akari da ita kanta mai neman izini in ta kirki ce wadda ba sai ta yi biye biye ba daga masallaci iyakarta ta dawo gida to sai a mata izini sannan kuma babu matsalolin da ake fuskanta babu matsalolin da ake fuskanta to shi ma za a yi la'akari da shi sannan kuma yanayi na al'umma shi ma za a yi la'akari da shi waɗannan abubuwa duk suna daga cikin abubuwan da ake la'akari da su tun daga abinda ummul mu'minin Aisha ta yi la'akari da abin da ke faruwa take cewa da Annabi sallallahu ta'ala sallam ya ruski abinda mata suka haifa a yanzu to lallai da ya hana su zuwa masallaci da ya ruska haka sai na umar mukhaddabi dangane da abubuwan da suka rika faruwa sai na umaru ya ta yunkurin ya ma hana ya ta yunkurin ya hana wanda yakan zo cikin masallacin ya rika tsatsamewa ya ce waccan ta tashi ta gida waccan ta tashi ta gida wataƙila ta hitar da bata dace ba za ta ja hankalin maza don haka nan sai ce ta tashi ta gida to yana daga cikin abubuwan da za a yi la'akari da su ko wajen ba da izini kuma wasu daga malamai suka ce shi ne shi ba da ibinin ba dole bane dan da dole ne ba za a kawo istizani in ta nemi izini ai in dole ne ba ma magana izini kawai ta za ta yi in ramadana ya kama ai ba neman izini za ta yi ta yi azumi ko ka ta yi azumi a saboda dole ne don haka maganar neman izini ba ta shigo don haka aka ce tun da neman izini ya shigo to yayi izinin ba dole ba ne umarni ne ba na wajabci ba umarni ne dai na ba da shawara na ba da shawara abinda malamai suka fahimta a cikin kenan na
babu salatin nisa'i kan rijal
an yi shi wannan
بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الجمعة أنقار ينزو أبواب sifati sala kuma an kare wato kitabul azan abwabu sifati salati an kare yanzu a shiga wani sabon littafi don haka ka'ida ce duk za a shiga sabon littafi sai ya fara da basmala sai ce bismillahir rahmanir rahim kitabu kaza ko kitabu kaza bismillahir rahmanir rahim duk kowanne yana yi ya fara da basmala sannan ya ce kitabu kaza ko kuma ya fara da kitabu kaza sannan ya ce bismillahir rahmanir rahim kitabul jumu'ati wannan littafi kenan wanda zai ambaci hukunce hukuncen juma'a babu ba a karkashin kowane kitabu ya kunshi babu ba a cikin karkashin kowane babi akwai fasulla akwai fasulla to haka shi ma zai tafi da shi sai ya fara da kitabul juma'a ita juma'a a luga ana cewa jumu'a bi zammatayn jumu'a ranar juma'a sallar juma'a juma'a bi dhammatayn kuma ana cewa juma'a kaga bi dhammin wa fath ko kuma ana tashdidi haka farra'u yace da asif da azhari suka ce ana kuma tashdidi ko tafkili a ce juma'a kamar yadda bawo ke cewa juma'a to juma'a din ma malaman lugha sun yadda da shi juma'a juma'a juma'a duk ana cewa to shi wannan suna na na rana ne to ita wannan rana da wannan suna tana da shi kahin musulunci ko ko ba musulunci ya samu to aka ce dai su laraba ba su da wannan lafazi abinda suke da shi yawmul aruba yawmul aruba suke da shi wannan suna ne wanda ya samu bayan musulunci haka ibnu hazmin al-andalusi bi al-muhalla bil athar yace sunan juma'a ko juma'a ya samu ne bayan musulunci ya samu ne bayan musulunci aka ce akwai maganganu da yawa akan ambaton shi yinin da juma'a ko juma'a kamar yadda Abdullahi bin Abbas ya rawaita yace an ambace ta inna ma summiya yawmal juma'ati li anna Allah ta'ala jama'a fihi khalqa adam Allah ya tara halitta annabi Adamu a cikin ranar juma'a ne ya hada halitta annabi Adamu an gama halitta annabi Adamu ranar juma'a don haka sai aka ambace ta da ranar da aka hada halitta annabi Adamu alaihi salam haka ibnu Huzaima takan Salman al-Farisi radiyallahu anhu Salman al-Farisi ya dangana ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya Salman ma tadri yawm al-juma me za me za ka ce dangane da ranar juma'a eh me ka sani dangane da ranar juma'a ko ka san ranar juma'a yace Allah wa rasuluhu alim Allah da manzansa yace shi ya sani qala yace bihi jumi'a abuka aw abukum a ranar juma'a ne aka aka hada halittar babanka ko kuma babanku don haka ake cewa juma'a don haka akwai maganganu da yawa akan ita ranar juma'a wanda ibn hazmin ya ce lallai musulunci ne ya samar da wannan suna domin a kafin musulunci laraba yawmul aruba suke cewa yawmul aruba ba su cewa ranar juma'a kuma ya kawo wata kissa ta ibn sirin muhammad ibn sirin ya ce watan mutanen madina kafin manzo Allah ya hijira sun taru a gidan As'ad ibn Zurara suka taru suka ce gaskiya Yahudawa suna da wata rana a mako da suke haduwa su bauta ma Allah tun kuma manzo Allah bai kuma bai kuma Madina ba amma su musulmin da an Madina ne waɗanda tun da dama can tun kafin manzo Allah ya hijira su zuwan da suke yi Makka sun karɓi musulunci wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma suna yawa a hankali a hankali tun suna su uku su bakwai har suka kai su 70 habbi to shine suka taru gidan As'ad ibn Zurara suka ce Yahudawa suna da wata rana a mako da suke haduwa su ma Nasara suna da wata rana a mako da suke haduwa ya dace a ce mu ma muna da wata rana a mako da muke haduwa wa mu wa mu musulmi mu gode ma Allah akan ni'imar da ya ba mu ta musulunci kuma mu yi mu ambaci Allah nusalli wa nazkurullah abin da yace mu yi sallah mu yi zikirin Allah kuma mu gode ma Allah da ba mu musulunci da yayi ya mana arzikin musulunci to sai suka yi itibari da ce to wace rana za a zaba sai aka ce to asabar aka ce ala nuwafiqul yahuda ba za mu yi muwafaka da yahuda dan ranar yahuda ce aka ce to lahadi aka ce to la nuwafiqul nasara ba za mu yi muwafaka da nasara ba sai suka ce to aruba yawmul aruba aka ce to tayi daidai yawmul aruba to sai suka zaɓi yawmal aruba sai ta zamo juma'a saboda suna taruwa a madina duk wanda ya musulunta a madina a lokacin ran juma'a din na yawmal aruba za su taru to daga ran nan suka asasa sai suka fara taron gidan as'ad ibn zurara sai as'ad ibn zurara ya yanka musu akuya aka yi liyafa suka ci aka gode ma Allah aka yi zikirin Allah aka yi sallah nafila raka'a biyu wannan kissa fa har ibnu taymiya kawo ta a cikin iktida usratul mustaqim a cikin iktida usratul mustaqim a ware wata rana a gode ma Allah kan wani abu da aka samu gashi mutanen Madina sun ware wata rana sun gode ma Allah akan wani abu da suka samu shine musulunci sai suka taru gidan As'ad ibn Zurara suka yanka na zuwan ito amma wannan wannan ya nuna kafin annabi sallallahu qabla an yaqduma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-madina eh shi abinda ibnu hazm ya kawo kenan cewa amma shi wancan ya ce zuwan su a madina zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam a madina to kaga sun gode ma Allah a wata rana sun ware to wannan ranar ta juma'a sai ta zamo ranar taro da haka ake ce mata yawmal juma'a tana da maganganu da yawa amma kafin musulunci yawmal aruba ake cewa da haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yahudawa da nasara duk ai musu baiwar juma'a sai suka sai suka nuna ba su sai suka yi ma kansu zabi wanda ya zabi asabar wanda ya zabi lahadi mu ko ashe mu Allah ya mu ajiyar mu Allah ya mu ajiyar sai Allah ya ba mu kuma sai suka biyo bayan mu shi asabar da lahadi bai suke da juma'a sai an yi juma'a sannan ai asabar ai lahadi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yadda suke biye da mu a rana haka ku lahira suke biye da mu eh su girman juma'a kenan na'am yana nan cikin ittida siratul mustaqim akan a wari wata rana a gode ma Allah kan wani abu da aka samu kaga su sun gode ma Allah kan Allah ya ba su musulunci kuma manzo Allah duk duniya ba inda Allah ya zaɓa manzo Allah ya koma ya hijira sai wajen su amma nan inda Ibn Hazmin shi musuluncin ma da Allah ya ba su dan tun kafin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo Madina suka yi wannan to
babu farlil juma'ati li qawli Allah ta'ala eh kuma kafin haka ne aka kira ta lafazin juma'a din za a ganshi da ta to shine al-Imam kirmani yace da wani zai tambaye ka yace to shi dai juma'a sifa ce ta yau shi kuma yau muzakkar ne to ya kai juma'a kuma ita kuma ga ta mu'annas juma'a kaga kamar da tattane ce yace da za a tambaye ka a ce sifar yau ne yau kuma muzakkar ne to ya kai lafazi ita kuma juma'a ce zan mu'annas yace a'a amsar da zaka ba sai ka ce wannan ta ba ta tanisi bace ta mubalaga ce eh kamar irin ta allama ce al'allamatu alfahamatu addarrakatu sai ka ce ashekul allama kaga ashekun al'allama alfahamatu addarrakatu kaga duk wannan ta tafahamatu da allamatu da darrakatu ba ta talibi ba ce ta mubalaga ce mai yawan ilimi mai yawan fahimta mai yawan idraki to shine sirrin da ke cikin lafazin ita juma'a din babu fardil jumu'ati wannan babu kenan yana magana akan farillar juma'a ya aka yi juma'a ta zamo farilla ya aka yi juma'a ta zamo farilla bayanin dalilin zaman ta farilla shine imamu bukhari ya fara da shi a cikin kitabul juma'a لقول الله تعالى لقول الله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يجي أبن ديتا تزمو فريلا دولي لقول الله تبارك وتعالى saboda zance Allah tabaraka wa ta'ala da yake cewa idza nudiya lis-salati idan an yi kira lis-salati nudiya nudiya din nan kira amma na biyu kira na biyu kira na biyu a da ba kira biyu kira ɗaya ne kawai zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam kiran juma'a guda ne kawai ake sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya zanna akan minbari ya ce assalamu alaikum ya shigo masallaci ya zauna kan minbari sai ladan bilal ya tashi sai ya kira sallah in ya kira sallah sannan manzo Allah sai ya ba. haka ake har annabi sallallahu alaihi wasallam ya fati alaihi salatu wassalam sannan sayyidina abubakar shi ma shekarun da yayi sai sayyidina umar shi ma shekarun da yayi duk haka ake sai zamanin sayyidina usman ibn affana sannan aka fara kiran wanka a kiran kiran da ake cewa kiran wanka na farko din nan saboda madina ta yi fadi ta yi fadi a wancan lokacin kiran nan ɗaya ya isa ya sanattu annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo masallaci fa ya fa shigo masallaci sallallahu alaihi wasallam to don haka yanzu yayi nisa madina ta ta yi fadi don haka sai yana da wani gida a a kasuwa shi na Usman to anan sai ya nada wani wanda da lokaci yayi kafin ai wannan kafin ya tabo masallaci za a yi wannan kiran tun yana gida za a yi wannan kiran na wanka to duk waɗanda an nesa nesa sun san lokacin jima'a ana sanar da su yayi to sannan in ya taho kuma ya zauna kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna da Sayyidina Abubakar da Sayyidina Umar sannan sai a kira wancan shine kira na biyu wanda daga shi sai ba. to wancan daga shi sai ba shine ake cewa idanudiya lis-salati wannan shine nida'i kiran na biyu lis-salati saboda yin sallah min yawmil jumu'ati a cikin ranar jima'a ranar jima'a kaga nan min yawmil jumu'ati min jimmi ma nafsi ce ai fi yawmil jumu'ati idza nudiya lis-salati min yawmil jum'ati ay fi yawmil jum'ati kamar irin na aruni a aruni ma za khalaqu min al-ard aruni ma za khalaqu min al-ard ay fil ard ke e min shi ma'ana fi dama su harfan jarra suna aran gidan juna sai ga an yi amfani da wani harafi gidan wani harafi an yi amfani da wani harafi gidan wani harafi kamar yanzu sa'ala abinda take nema an yace yas'alunaka 'anil sa'ati yas'alunaka 'anil shahril haram ko to sai ka ji wata rana an yi amfani da ba maimakon an yace ar-rahman fas'al bihi khabira sal fa'il bi azabin waqi ma'ana madadin an azabin waqi sai a ce bi azabin waqi to irin shine nan cewa idza nudiya lis-salati min yawmil jum'ati ay fi yawmil jum'ati fas'au ila dhikrillah fas'au ku shagaltu ku shagaltu ila dhikrillah zuwa ga sallah halarta sallah da halarta khutba dhikrillah nan sallah da khutbar da za a yi ta juma'a ita ce dhikrillah haka malaman tafsiri suka fassara fas'au ila dhikrillah ku shagaltu da tafiya ba ce ai gudu ba domin akwai hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa kada ku yadda ku taho kuna masu gudu kada ku yadda ku taho kuna masu gudu dan akwai lokacin da sa'ayu lafazin sa'ayu ake fassara shi da jaryu gudu to ba haka aka ce ayi ba a an ce a taho dai kuna masu natsuwa don haka yanzu duk abin da kake yi aje fasauli zaka wasu ka ce sa'ayu nan gurin zuciyarka ya zan komi ka cokan ta koma masallacin ta koma masallaci in wani aiki kake ciki aje kawai ka shagaltu da magana da za ta kai ka masallaci ka ce shine ma'anar fasau ila zikrillahi wa zarul bai'a ku bar cinikayya ku bar cinikayya kaga ba za a fassara shi da lafazin shi ba na bai'u abinda abbai'u sayawa sayawa amma nan za a fassara shi da cinikayya saye da sayawa saye da sayawa albai'u wash-shira'u shi ake fassara shi da shi anan ba haƙiƙanin abin da lafazin nashi yake nuna ba zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun zalikum watan hanzari da himmantuwa zuwa ga halartar sallah da hudba wasu ma suka ce hudbar yace khairul lakum shine mafifici gare ku in kuntum ta'lamun in dai kun san haka babu abin da za ku shagaltu da shi in ba sallah ba to anan an ce babu fardul juma'a to wannan aya sai ta tabbatar da wannan kira na fas'au umarni na ijabi umarni na ijabi sai aka ce to in dai za a ce maza maza ku tai ku halarci hudu ba to ina ta ita magana sallar da danta ake hudu ba kaga ita ce aujabu in dai halartar hudu bai ya zama wajibi to ita ko halartar sallar aujabu ne ya zama wajibi
حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد ان عبد الرحمن بن هرمزة الاعرج مولى ربيعه بن الحارث حدثه انه سمع ابا هريره رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن الاخرون السابقون يوم القيامه بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله فالناس لنا فيه تبع اليهود غدا والنصارى بعد غد
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد أن عبد الرحمن بن هرمزة الأعرج مولى ربيعة بن الحارث حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقول نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم وكما فرد فرض الله عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له فالناس لنا فيه تبأ اليهود غدا والنصارى بعد غد أبو اليمان يا من تدم وجه أخبرنا شعيب بن شعيب يا من تدم قال حدثنا أبو الزناد يجي أبو الزناد يا من تدم شيني عبد الله بن زكوان أبو الزناد شيني عبد الله بن زكوان يجي أن عبد الرحمن بن هرمز سنيد عبد الرحمن بن هرمز al-a'raj sunan shi sunan shi abdurrahman amma an fi sanin shi da a'raj shine wanda yake cewa anil a'raj an abi hurairah anil a'raj an abi hurairah to shi a'raj din laqabi ne yana dan dingista na jefa kafa ne sai ana ce da shi a'raj mai dan jefa kafa mai dan dingista amma sunan shi abdurrahman ibn urmus to sai nan aka gabatar da sunan sannan laqabin maula rabi'a ibn al-harith barar rabi'a ibn al-harith haddathahu ya zantar da shi annahu sami'a abu huraira ya ji inna abu huraira radiyallahu anhu ya dala tabbata gare shi annahu sami'a rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yaqul ya ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa nahnu al-akhiruna as-sabiquna yawm al-qiyamah mu ne al-akhiruna da muka zo karshe akhiruna din nan an yi watan masa fasarori da yawa aka ce nahnu al-akhiruna mu ne waɗanda muka zo ƙarshe duk al'ummomi sai da Allah ya ta kawo su ya ta kawo su sai ya kawo mu ƙarshe akhiruna kenan amma as-sabiquna zuwan mu ƙarshe bai hana mu tsere mu kowa ba as-sabiquna mun tsere mu kowa shine al-akhiruna kuma as-sabiquna as-sabiquna mun tsere mu kowa eh aka ce manassa al-akhiruna li ajli ita'i kitabi lahu watan mu muka zo ƙarshe domin an ta bada littattafai sai daga baya aka ba da littafinmu amma sai muka tsere a shirya duk waɗanda ake ba littafi daga Allah babu waɗanda suka karɓi shirya daga Allah kamar a umar maza Allah sallallahu alaihi wasallam da aka ga sun tsere alhamdulillah to da haka ita kuma mu ne masu tserewa ranar tashi alkiyama a wajen tsayi kuma mu ne masu tserewa a cikin aljanna to duka wannan riwa imam muslim tana tabbatar da wannan nan wannan fasara bai da annahum utul kitaba ko da yake cewa su an ba su littafi min qablina sun riga mu karban littafi su yahudu da nasara yace an ba su littafi min qablina gabanin thumma hadha yawmuhum alladhi farada Allahu alaihim thumma sannan hadha kun ga juma'an nan isharar ce zuwa ga juma'a kun ga juma'an nan ita ce ranar da Allah tabaraka wa ta'ala yanka musu da mu da su an yanka ma kowa su sai suka sa nasu zabi sai suka sa nasu zabi mu ko ma'ana sai muka ban mu Allah zabi insha Allah sai zaɓi mana su ko sai suka zaɓi ma kansu da suka tashi sai suka bar wannan jimma'ar sai suka zaɓo wata ba ita ba yahuda sai suka zaɓo asabar nasara suka zaɓo lahadi mu ko da muka ban mu Allah zabi sai zaɓan mana jimma'ar wadda dama ita ce aka kawo sai mai rabo da aka kawo ta sai mai rabo ya ce faktalafu fi sai suka yi ta saɓani wanda ya ɗauki a asabar wanda ya ɗauki lahadi fahadanallahu lahu sai Allah ya shirya da mu ga jimma'a fannasu lana fihi taba'un da haka kowa sai ya komo bayan mu yana bin mu kowa ya komo yana bin mu fihi a cikin juma'a din nan al yahudu gadar domin ran juma'a ne maza Allah ke wannan magana za ka yi ce haza kun ga yinin nan na juma'a kun ga yinin nan na juma'a shine Allah tabaraka wa ta'ala farlanta gare su amma sai suka yi tabani da yake ba rabon su bace ba rabon su bace yace al yahudu gadan yahuda sai suka zabi gadan gobe asabar wan nasara ba'da gadin su kuma nasara suka zabi lahadi kaga da asabar da lahadi duka sai juma'a ta yi sannan za su zo komai gaugawa su na'am lokaci yayi
babu fadlil ghusl yawm al-jum'ati babu fadlil ghusl yawm al-jum'ati wa hal ala sabi shuhudu yawm al-jum'ati aku yawmi yace ko yawma shuhudu yawm al-jum'ati aw ala nisa'i wannan wannan babu yana magana akan fadalan wanka na ranar juma'a kaji ita juma'a yanzu an san yadda ta zamo farilla a hadisai dai da yawa wanda Imam Bukhari bai kawo ba Annabi sallallahu alaihi wasallam karara ya bayyana cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya farlanta jimma'a da hadisai da yawa wanda Imam At-Tabarani ya ruwaice su Imam Tirmizi ya ruwaita hadisai dai da yawa waɗanda Allah Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa manzo Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya farlanta watan jimma'a to sai ya wadatu da kawo wannan aya kadai to sai kira ta zuwa ga fadalan wanka fadalan wanka yawmul juma'a ta ranar juma'a wa hal ala sabi shuhudu yawmul juma'a hali yalla wajibi ne akan karamin yaro ya halarci ranar juma'a awalin nisa'i ko ko wajibi ne akan mata halartar juma'a halartar juma'a wajibi ne kaga yanzu wannan tarjuma ta kunshi bangarora uku fadalar dai wankan juma'a hukuncin halartar karamin yaro wanda bai balaga ba juma'a hukuncin halartar mace juma'a kaji bangare uku ga wannan tarjuma to حدثنا عبد الله بن يوسف قال خبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل annabi sallallahu ta'ala alaihi sallam wannan hadisi abdullah ibn yusuf at-tinnisi ya zantar da mun ji imam al-bukhari yace akhbarana malik imam malik ya zantar da mu annabi'in ya karbo daga malamin shi imam munafi shi kuma ya ji daga malamin shi abdullah ibn umar kuma mai gidan shi mai gidan shi ne kuma malamin shi ne abdullah ibn umar radiyallahu anhuma ya dala tabbata gare su anna rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam qala Abdullahi bin Umar ya ce, Haƙiƙa manzo Allah sallallahu Alaihi ya ce, Idza ja'a ahadukumul juma'ata falyaghtasil idan ɗayan ku zai zo masallacin juma'a yanzu sai a bar yadda lafazin yake zahirin lafazin yadda yake zahirin lafazin ya ce idan ɗayan ku ya zo juma'a falyaghtasil ya wanka kaga yanzu za a fahimci a lafazin wanka zai zo bayan me bayan juma'a kaga wanka zai ban juma'a an ce idza jaa ahadukumul juma'ata to fa lafi tasil sai yi wanka ko nan masallacin ko kuma in ya koma gida to ba haka lafazin ke nufi ba lafazin da yana nufin wato idza jaa ahadukumul juma'ata idza arada ahadukum an ya'ti al-juma'ata kin in ɗayan ku yana nufin ya zo masallacin juma'a dan wankan zai riga sallar juma'a ko zai riga zuwa juma'a to irin wannan fa idza qara'ata alqur'ana fasta'iz billahi irin shi ne ba sai ka gama karatu alqur'ani sai ka ce to a'udhu billahi minash shaitanir rajim a ba shi ba saboda zahirin aya ya ce zaka su zahiriya suka ce haka yake sai ka gama karatu alqur'ani sai ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim saboda lafazi ya ce fasta'iz billahi sai da aka fara magana karatun alqur'ani fa idza qara'ata alqur'ana fasta'iz billahi to amma dai abinda jamhuru suka tafi watan in kayi nufin yin karatu alqur'ani sai ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim haka shi ma irin wannan idza jaa ahadukumul jumu'ata in ɗayan ku na nufin zai zo masallacin juma'a to yayi wanka wankan nan yana da fadala kwarai da gaske